إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ɗaya ga watan rajab a watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba a da yin karatu a cikin littafin wazaif ramadan wannan shi ne karatunmu na nawa na shidda ko ina muka kwana Ishirin da nawa as-sa'imu ko oh as-sa'imu malan yace mai azumi taraka shahawatahu lillahi ya bar sha'awarsa ne domin Allah subhanahu wa ta'ala bin nahari da rana ya bar da abin da yake sha'awa na ci da sha da kuma kusantar iyali ya bari ne don Allah ya ba shi lada, taƙarruban ilaihi don neman lada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'atan lahu kuma saboda biyayya ga Allah. Saboda Allah ne ya ce mai ka yazimi yayi, kaga ya yi biyayya ga Allah. Sannan kuma Allah ya sa shi yasa yake neman lada wurin Allah ba wani ya sa shi ba. baya neman lada wurin kowa sai wurin Allah madaukakin sarki wa yubadiru ilaiha kuma sai yayi gaugawa ya zuwa ga abubuwan da jikin shi ke bukata na sha'awar shi fil laili a cikin dare a lokacin da rana ta faɗi zai gaugawa zuwa ga sha'awoyin nashi taqarruban nan ma neman lada ne ila Allah ya zuwa ga Allah domin me Allah ya sa shi Allah ya ce mai in rana ta faɗi sharuwa kaga yana neman lada ne wurin wa wurin Allah wa qatan lahu kuma dan biyayya ga Allah saboda Allah mai girma da ɗaukaka ne ya umarce shi ya ba shi umarin cewa thumma timmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi ya zuwa dare kaga yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala wa ma tarakaha bai bar sha'awar shi ba illa bi amri rabbih sai saboda umarnin ubangijin shi Allah yasa ya bar sha'awa wala ada ilaiha kuma bai koma zuwa ga sha'awar shi ba illa bi amri rabbih sai da umarnin ubangijin shi Allah wa huwa muti'un lahu saboda haka shi mai azumi mai biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala fil halataini a cikin hali guda biyu halin kaurace ma sha'awashi da kuma halin kusantar sha'awashi duka mai biyayya ne ga Allah Allah ne ya ce ya kame daga abinci daga abin sha ko kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai alfajir ya keto sai ku tsaye da ci da sha kuma timu siyama ila layl kaga Allah ne yace ya kama baki ya kame kuma Allah ne yace ya bude bakin shi ya buda saboda haka shi cikin halin guda biyu mai ladabi da biyayya ne ga Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi fa innahu lalle shi ko fa idza badara sa'imu idan mai azumi ya gaugawa ila alfitri ya zuwa shan ruwa taqarruban ila maulahu dan neman lada ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mai taimakon shi masoyin shi wa akala ya ci wa shariba ya sha wa hamidallaha kuma ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin cin shi da shan shi fa innahu yurja lahu al-maghfira ana masa fatan samun gafara wurin Allah wa bulughur ridwani bidalika kuma ana mai fatan kaiwa ga zuwa samun yardan Allah subhanahu wata'ala da cin shi da shan shi. Wabil hadith ya zo a cikin hadisi, Inna Allah lalle Allah subhanahu wata'ala la yarda anil abdi, lalle Allah yana yarda da bawa. Ya kulul aklata ya ci abinci. ya ci wani abinci kowane irin abinci ne fa yahmaduhu alaiha sai ya gode ma Allah ya yi yabo ga Allah akan wannan abincin da ya ci ya ce Allah na gode maka Allah na gode ma da ka ciyar da ni wannan abincin Allah na gode ma da ka shayar da ni wannan ruwan ba da dabara ta ba ba da azanci na ba duk lokacin da bawa ya ci abu ya yi wannan addu'a ya ce Allah na gode to Allah yana yarda da bawa wa ya shirabu sharbata kuma Allah yana yarda da bawa ya sha abin sha wa ya hamaduhu alaiha sai ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan abin shan da ya sha. wa rubama kuma so da yawa ma istujiba du'a'uhu za a karɓa mai addu'a shi a inda zalika a wurin haka ma'ana a wurin buɗe bakin shi so da yawa in yayi addu'a ma Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa mai addu'a shi كما في الحديث المرفوع كما يندي زوا cikin hadisi marfu'i inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan la turad inna lis-sa'imi lalle mai azumi yana da da'watan karbabbiyan addu'a 'inda fitrihi a wurin bude bakin shi la turad ba a maida ta in ka zo wurin bude baki ka daga hannuwanka bayan ka sha ruwa ka ce Allah ka biya mana bukata ta to addu'a ka ta samu shiga domin ka yi ta ne bayan wata babbar ibada da kai. haka duk bukatunka na rayuwarka na kasuwancinka na al'amuran rayuwarka gaba ɗaya da lafiyarka duk wanda ka roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ba zai maida maka addu'a ba. Wali Ahmada, Imam Ahmad yana da riwaya, wa Tirmidhi da kuma Imam Tirmidhi an Abi Hurairah ta marfu'an daga Abu Hurairah marfu'an thalathatun la turaddu da'watuhum mutane guda uku ba a maida masu addu'a su as-sa'imu hatta yufṭir mai azumi har sai ya sha ruwa da matafi a cikin tafiyar shi har sai ya isa ko sai ya dawo da kuma mahaifi ga ɗan shi waɗannan Allah subhanahu wataala baya maida musu addu'a su addu'a su karɓaɓiya ce. Al-Hadith ta zuwa ƙarshen hadisi. Wa an ibn Umar kuma an karɓo daga Abdullahi dan Umar marfu'an li kulli 'abdin sa'imin da'watan mustajabatan 'inda iftari. Li kulli 'abdin sa'imin ya tabbata ga kowane bawa mai azumi da'watun mustajaba addu'a karɓaɓɓiya inda iftarihi a wurin buɗe bakin shi. Muna ganewa ku? Ƙotiya hafi duniya an ba shi wannan karɓaɓɓiya addu'a a nan duniya. A wuddukirat lahu fil akhira ko kuma an adana mai ita sai ranar lahira Allah subhanahu wata'ala ya bashi ita. ko dai in kayi addu'a Allah ya karba anan ko kuma Allah ya ajiye maka ita mana dai addu'a ba ta faduwa ƙasa addu'a ka ta samu shiga da karbuwa wurin Allah subhanahu wata'ala ko dai ka gani a nan duniya ko kuma ka jira ranar lahira Allah subhanahu wata'ala ya biya maka ita ko kuma Allah ta'ala ya tunkuɗe ma wata masifa ko wani bala'i Allah ta'ala ya tunkuɗe ma wannan shikenan kaga amma maganin abin da kai ba kai maganin shi wani bala'in ya tunkaro ka ga bukata ta biya bala'in ya taho kai ba ka yi tara wannan bala'in ina yi zuwa da kai da da abin da ke gari kama gaba ɗaya duk bala'in ya canye sai Allah subhanahu wataala ya ki baka abin zahiri ka gani ma kenan wani abu ya taho ya tunkaro ka sai Allah ta'ala ya kauda maka shi saboda ka addu'a ka dai ba ta karbo ba ba ta abin nan ba a watsi da ita ba a kin karbar ta karbar biya ce wurin Allah Allah ya ƙara karɓa mana addu'o'in mu amin وروي ما رويت عن انس وابن عباس رضي الله عنهم daga Anas da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya kasance idan afṭara idan ya sha ruwa ya bude baki qala sai ce Allahumma laka sumtu Allah na yi azumi ne gare ka kai na ma'azumi na yi azumi don girman ka ya Allah. Wa ala rizqika afqartu kuma na sha ruwa ne a bisa arzikinka. Fa taqabbal minni to Allah ka karba azumin gare ni innaka lalle ka Allah anta samiul alim kai ne mai yawan ji Allah ta'ala kai ne mai yawan sani. Ba wannan addu'a ana so mai azumi idan ya bude baki ya yi ta. bayan ka sha ruwa a nan take ka sha ruwa ka yi guda baki sai ka yi addu'a ko ka bari in an jima bayan dai sha ruwa ake yi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fa taqabbal minni innaka antas samiul alim aga ana so duk ibada an kai ta kace Allah ya karba maka ita kowace ibada ko sallah ce ana so ka tsaya ka roki Allah in ka yi sadaka kuma ka ce Allah ya karba ba haka kawai za ka bada ba shi kenan sai ka raka da addu'a Allah ya sa ka kai kuma shi ya sa ka yi addu'a Allah ya samu dace waruya suna rawaito a ibn Umar daga Abdullahi da Umar marfu'an marfu'in hadisi kana idza afṭara ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi bude baki qala sai ya ce dhahaba dhama ishruwa ta tahi wabtallat al-uruq jijiyoyi sun jika sun sha ruwa sun jika sun yi tafshi yanzu da can sun bushe wa wajaba al-ajr kuma lada ta sabka insha Allah ta'ala in Allah subhanahu wata'ala ya so ana lada ta sabka wurin Allah subhanahu wata'ala wannan ma wata addu'a ce daga cikin addu'o'in da ake so ko dai kai waccan ko kai wannan ko kuma ka gama su su bin duka faɗa zahaba dhamau wabtallati al-uruqu wa wajaba al-ajru insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon faɗa. Wa ruya anhu kuma an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya kasance idza afṭara idan yayi bude baki ya kula yana cewa Allahumma ya wasi'al maghfira ighfir li. Allah alaihi salatu wassalam yana cewa ya Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara mai gafara mai yawa gafara Allah subhanahu wataala mai ya ce da mutum zai cika duniyan nan da sako da zunubi to da gafara Allah ta ishi wannan zunubin nashi ka cika duniya ko ina zunubai ne kace Allah ya yafe sai ya yafe maka ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku billahi shay'a wa la tushriku bi shay'a la ataituka بها مغفرة ولا أتيتك بقرابها مغفرة يا كي دان أدم da za ka zo mani da duniyan nan cike da zunubai sannan cikin zunuban nan babu shirka da Allah da ni ma na zo maka da gafara cike da duniya saboda haka Allah subhanahu wataala mai yawan mai yalwar gafara ne wasi'ul maghfira ne kuma zala sallallahu alaihi wasallam lokaci sai ce ya wasi al-maghfira ighfir li ya kai mai yalwar gafara ka gafarta mani yana wani lokaci wannan yake faɗi za kai ma kana damar ka tsaya ga wannan ya wasi Allahumma ya wasi al-maghfirati ighfir li Allah ya mai yalwar gafara Allah ka gafarta mani in kana so kuma sai ka hado da wancan ta baya da wancan ta farkon duk ka gama su gaba daya ƙari ba yakin daɗi ko da na mari ne wa inna wa bi aklihi wa shurbihi taqwiyatan bi badanihi ko taqwiyata badanihi wa inna wa idan mutum yayi nufi bi aklihi da cin abincin shi wa shurbihi da shan abin shan shi taqwiyata badanihi karfafa jikin shi idan mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa domin jikin shi ya kwari jiki ya karfi alal qiyami akan mai tsayuwa usiyami da kuma azumi kana musaban ala zalika mutum zai kasancewa zai samu lada akan haka idan ka ci abinci dan kai karatu da yawa ko dan kai qiyamul layli da yawa ba tare da ka gaji ba ko kuma dan ka samu azumin ka yi kwari ka ci abincin ne da kyau ka narki abinci sosai saboda so kake yi ka yi ibadodi da rana ana azumi ka yi sahur mai ƙwari ƙwarin sahur ka tantaƙi ruwa saboda dan ka daɗe baka je kishirwa ba kana musaban ala zalika sai an ba mutum lada akan wannan abincin da ya ci ko wannan ruwan da ya sha kama yanahu kamar yadda ka san mutum idana wa bi naumihi idan mutum ya yi niyya da kwanan shi fillaila a cikin dare wannan hari da rana attaqawwiya alal amali samun ƙarfi akan yin aiki na ibada kada naumuhu ibadatan to kwanan shi ma ya zamanto ibada ne kamar mutum ya kwanan rana saboda ya hana idanun shi kwana da daddare to wannan kwanan na rana da kai lada za ka samu kana kwana ana rubuta maka saboda ka kwanta ne saboda kai wani aikin ibada da daddare ba sai ka je ibada ba wannan kwanan za a rubuta maka ladan shi saboda kwana ne kai dan ka huta ka samu cikin dare kai ibada mai tsawo ko kuma ana sallame sallar isha'i ka dawo gida kawai ka nemi wuri kai kwana saboda mi saboda so kake ka tashi karfe uku wannan kwana ya ishe ka ka samu awa biyu da wani abu kana ibada wannan kwanan ba irin na kullum bane sai an rubuta maka ladan shi to shi kwana abin nan ne rayuwa ce kawai ba da alaka da ba da alaka da addini in ka yi shi ba dan Allah ba Allah ba zai kama ka da laifi ba saboda dama hutawa ne kawai ji Allah nawa maka wasu ba mun sanya kwanan ku ya zamanto hutawa ne gare ku zaka kwana halal ne bai da alaka da da ibada amma an kayi shi da niyyar dan ka samu jikinka ya huta da kyau ka tashi kai ibada to ya zama ibada can ba ka lada Allah ya ba mu lada Umaran ya ce wa fi hadisin marfu'a ya zo a cikin wani hadisi marfu'i as-sa'imu ko yawmu sa'imi ibada ko nawmu sa'imi ibada wato baccin mai azumi ibada ne kwanan shi tana kwana ana rubuta ma wasamtuhu ko wasumtuhu tasbihun shirin shi samtuhu wato shirin shi yayi shiru mai azumi yayi shiru an zo fada majalisa ana tadimi shi yayi shiru wannan shirin shi ba tasbihi ne za a rubuta mai ladar tasbihi mutane na taɗimi ana ta cece ku ce ana ta ɗumumu ana ce gumi shiru yala mutane kawai ba ka magana in shiru ya kyala mutane shiru kawai ba ya sandini yama ne muri ya ɗan kwanta haka ya huta ba kwana za ba kawai ba ya sandini wannan da mun kamar tasbihi yake wa amaluhu kuma aikin mai azumi mubawaf za a linka mashi ladashi wadwahu mustajabun addu'a shi kuma karɓaɓɓiya ce to addu'a da mai azumi yayi karɓaɓɓiya ce ko da sahi ko da rana ko da marice ko kafin shan ruwa yayi karɓaɓɓiya ce wa dhanbuhu maghfurun zunubin shi kuma an gafarta mashi duk zunubin shi gaba da Allah ya mai gafara da gafarta mana rawahul bayhaqi malam bayhaqi ya rawaito wannan hadisi qala abul aliya abul aliya tabi'i ne almajirin sa abdullahi dan mas'udi ne as-sa'imu fi ibada yace mai azumi yana cikin ibada ma lam yaghtab ahadan in dai bai yi gulman wani mutum ba yana cikin ibada bana duk yanda in dai ba gulma yayi ba to shikenan cikin ibada yake ko me yake ko ba ibada yake ba cikin ibada yake saboda azumi yake yi wa in kana na'iman koda ya kasance yana kwana ala firashi a busashin bada shi to cikin ibada yake rawahu abdurrazzaq Malam Abdulrazzaq ya rawaito wannan hadisi. Wasaimu Malam yace to mai azumi fi lailihi wa naharihi a cikin daransa da yininsa fi ibadatin yana cikin ibada da rana yana cikin ibada a cikin dare ma cikin ibada yake wa yustajabu du'a'uhu kuma ana karba masa addu'a shi bi siyamihi a cikin azumin shi wa inda fitrihi a wurin bude bakin shi ma ana karba mishi fa huwa fi naharihi sa'imun sabirun shi a cikin ranar shi yana azumi mai azumi ne kuma mai haƙuri yana haƙurin yunwa da kishirwa da haƙurin waɗansu ɗumumuwa da waɗansu sauraron abubuwa da wasu kalle-kallen abubuwa duk yayi haƙuri da wasu taɓa-taɓan abubuwa duk yayi haƙuri da su da rana da rana mai azumi ne mai haƙurin wato saba ma Allah subhanahu wataala wa fi lailatin ko fi lailihi a cikin daren shi kuma qa'imun ci yake yi sha yake yi shakirun kuma yana mai godiya ga Allah akwai dadi kamar irin wannan rayuwa ce da rana kana ibada da daddare ma ibada kake cin abincin ka ma ibada ne kana cin abinci godiya ce kake ga Allah subhanahu wataala saboda Allah ya baka ikon kai wannan azumin ka ci abin da ya sauƙaƙa gare ka ka ci ɗan hakinka da ka samu na 'yan makka ko yakuwa kuɗin sobanka ko wata ya awararka kana ɗan daga yaji kana ci kana jin daɗi wani ɗan ƙosanka da ka samu wani ɗan ɗatinka da ka yi na ɗan kwankwambar ɗinka da sauran abubuwa ko na dankalinka wani abubuwa ga su nan ko kuma a wuce gaba ka dan tara wani dan naman ka kala kala ga nan kana kana ci kana kana godiya ga Allah wa fi hadithin ya zo a cikin wani hadisi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa ghayruhu da wani shi at-ta'imu shakiru mai cin abinci mai gode ma Allah bi manzilati as-sa'imi sabiri yana daidai da matsayin mai azumi mai hakuri mai cin abinci wanda zai ci abinci yau ba cikin ramadana muke ba yau ka ci abinci ka gode ma Allah kana daidai da ladar da mutum ya yi azumi ya samu wurin Allah ka kai abinci ne kawai ka ci in ka ya saboda ka musulmi ya bari yin asara ya bar barin ya ci abinci ko shayin nan ka kare sha ce alhamdulillah ka kare shan shayi alhamdulillah Allah zai baka ladami zai baka ladan mai azumi mai haƙuri ko ruwa ka sha fiyawa ta ka kare ce alhamdulillah na gode ma Allah Allah ya baka wannan ladai magalibi dai sai mu shiru mu kyale muna ta barin falala da rana tana kauce mu shedan ya shake mu ya hana mu bari kai kari ba alhamdulillah kai abincin rana ba alhamdulillah ka zo baka shayi ka sha ba alhamdulillah ka zo da dare ka ci abinci ba alhamdulillah kai ba ba yaushe zaka gode ma Allah da kullun kana gode ma Allah kullun kowane abu kai ka gode ma Allah ashe kuma duk musulmi haka suke da bala'o'i da yawa sun tashi da Allah ya mun maganin bala'o'i da yawa na rayuwarmu sai dai ba mu shedan ke rafkanar da mu shigaltar da mu ya hana mu hodi shaƙe mu ya cika ku hodi kuma sai mu bi shi kuma ya asara shi ya ci riba to saboda haka mu bar yarda irin waɗannan damammakin suna wuce mu duk lokacin da muka yi wani abu mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan abin da muka yi ko abinci ko abin sha kowane iri ne wa man fahima hada malan yace duk wanda ya fahimci wannan lam yatawaqqaf ba zai tsaya ba imana farhi sa'imi inda fitrihi a cikin ma'anan wato farin cikin mai azumi a wurin bude bakin shi fa inna fitrahu domin bude bakin mai azumi alal wajhil mushari ilayhi abu sa fuskar da aka yi nuni zuwa gare ta min fadlillahi godiyar shi ko kuma bude bakin shi yana daga cikin falalan Allah subhanahu wataala wa rahmatihi kuma yana daga cikin rahama Allah subhanahu wataala da yama da yama mai azumi Allah ya ma kyauta tana ganin garin nan kasar ku ko idan kai masu azumi ne in ka je wata kasa sai gana ta cin abinci su ba su ma san maza ne ba su san shi ba ba san ya shigo ba suna ta shagalin su kaga kenan kyauta ce ta Allah Allah ya zabe ka cikin bayan da zai ma magana ka saurara ka yi aiki rayuwar ma ba dadin ta kake yi ba amma duk da haka nan ka yi biyayya ga Allah to da ka san dai mai karewa ce kyakkyawan sakamako yana a wurin Allah subhanahu wata'ala fa yadkhulu fi qawlihi ta'ala yana shiga cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrum mimma yajma'un Allah ce qul ka faɗa ya rasulullah bi fadlillahi saboda falalan Allah saboda kyauta da baiwa ta Allah wa bi rahmatihi kuma saboda rama Allah subhanahu wataala falalan Allah Qur'ani rama Allah manzan Allah saboda manzan Allah saboda alqur'ani saboda Allah ya aiko maka manzan Allah saboda Allah ya saukan maka da alqur'ani fa bidhalika falyafrahu kai ta murna kana tsallo kana jin dadi zan ki jin dadin annabin ka manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam littafin ka alqur'ani ne mai girma ita tsallo kana murna kana jin dadi waye ba da wannan umarni Allah Allah ya ce kai farin ciki ka ji daɗi ka gode ma Allah huwa khairun shi wannan farin cikin da za ka yi saboda Allah ya aiko maka annabi ya sauka maka da alqur'ani ya fa alheri mimma yajma'un daga abin da mutane suke tarawa na duniya duk wani abu da za ka samu in ba ka da manzan Allah in ba ka da alqur'ani ka taɓi kayi asara komi ka tara kaɗan ne baya da yawa amma kaga kaga kana da annabi Allah kana da Qur'ani to shikenan kai ke da abu kai ke da abun da aka tara bai yawa ka tara shata na ce ma wani wani sarki dawa da kai ya zama gari shi kare cikin dawa to gari ne sarkin sarki a cikin gari akwai mai daraja shi sai inda ya ba can ake tafiya ba sarki ga daji aka ce ma sarki na gona yau canza a fada ba dole kowa ya taiba ka dawa da ka ya zama gari dawa da ka ya zama birni haka ne ko ya ta faɗi wannan a cikin wawakashi lafiya zaki yin mamma bangala dima da musa wa min sharti zalika yana daga cikin sharaɗin wannan muna ganewa ko wa min sharti zalika yana daga cikin sharadin wannan an ya kula fitruhu guda bakin mu ya zamanto ala halalin akan halal ne zamanto abinda zaka guda baki da shi halal fa in kana fitruhu ala haramin idan buɗe bakin mutum ya kasance akan haram ne yayi shi akan wani abu akan abinda ka sawo abin da za ka buɗe baki da shi na ruwa ko abinci kuɗin na haramun ne ko kuma ƙwace ka yi ko kuma akan wani abin da yake haramun ne kuɗinka na halaliya ne amma abin haram ne ka sawo sigari ka ajiye gefen ka da ita za ka farawa ana Allahu akbar sai ka busa abinka aka ka yi buɗe baki akan me haram kana mimman sama to mutai ya kasance daga wanda ya azumi amma halallah daga abin da Allah ya halatta mana ka hakura daga cin abin da Allah ya halatta maka na ci da sha wa afara kuma yayi buɗe baki alama harrama Allah akan abin da Allah ya haramta azumi yayi ko bai ba azumi yayi sai dai ka rage ma kanka lada ma azumin ka yaje wurin Allah ka kai azumi kai ma kana cikin masu azumi ma dai ba haka ake so ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai bude baki akan ruwa kai bude baki akan dabino kwara ɗayan akwai ko kwara uku ko biyar in babu to sai ka nemi ruwa ka kwankwada ma yi so a yi buɗe baki kaga manzo Allah bai faɗi taba ba bai faɗi sigari ba ko wiwi ba ba a yi da su ko kuma mutum ya aji shalishe shi gefe ana abin nan sai ya fara matsa abin shi kuma zara su guda shi wannan duka ba da kyau azumi ya kamata ya nisanci waɗannan wa ya zamanto azumi na shigowa ma ya tuba ya bari ya zama mutumin kirki wala mi yustajab lahu du'a amma ba mutum ya sani in yabo da bakin akan haram to Allah bai karba addu'a shi azumi ya karba amma an rage maka daraja an karba azumin ka amma duk wata falala da ka sani cewa za a za a bin nan za a biya ma bukata an kai addu'a to an tsaida Allah ya kiyaye wa amma farahuhu amma farin cikin mai azumi inda liqa'i rabbih a wurin gamuwa da malicin shi Allah fa bima yajiduhu inda Allah to da abinda mutum zai samun shi ne a wurin Allah min thawabis siyami na ladan azumi da aka aje ma muddakaran wanda Allah ya adana maka shi sai ranar alkiyama idan ka gamu da Allah ka yi azumi 30 ko ba daya duk shekara kai shekaru kana yi to zaka sha mamaki zaka gigici duk da yake lahira ba a gigicewa da duniya ka gani sai ka gigici in ka ga irin abin da Allah ya tanadan maka na azumin da kai to lahira ba a gigicewa ba a dimaucewa mutum sai dai ta mamakin abin ya ta ganin yawan abin kuma yana so kuma ba ya cewa ya mashi yawa lahira sakamako ba ma yawa komai yawan shi zaka Allah dama ya baka abin da ya san kana iya more shi duk yawan shi zaka more abinka a kamar duniya ce da za a baka abin ba sai dai ka aji dama yawa malahiran aka baka mora za ka yi ba abin da za ka ajiyewa sai ka zanje kakkaɓe mai kura ya yayi kura mora abinka za ka yi ta yi domin ita lahira aljanna Allah ya kai mu a cikinta Allah ya kai mu lahiya ba aiki ba ka taya wurin aiki ba ka taya wurin kasuwa wani abu bai daukan maka hankali da abin da ya daukan maka hankali to shagalin ne yawa wani abin da ya daukan maka hankali daga wani kana karewa sai ka dawo gare shi ka koma ga wannan haka babu wani aiki sai murna sai tsallo sai farin ciki sai ci da sha sai shagali shine kawai ka sa kaya ka hidda ka sa kaya ka hidda ba su da iyaka Allah ya baka suturar da ba ta da iyaka kuma irin wadda kake so babu wata sutura da zaka so ta gagare ka zaka sa ta zaka sa takalmi ga su nan taki ya hidubu kulluna ga su nan na zinariya ba ma irin wannan naka ba nazari da yadi ba irin wannan wanda ake sakawa da abin nan allura ana in kana son su ma akwai su akwai na zinariya akwai na diamond a cikin aljanna hulluna ne diamond ne kawai akwai na azurfa duk wanda kake so akwai in na wannan kake so na na wannan daram da yadi da kokowa wannan duka akwai sai dai ba irin ta duniya ba ce ita ce ba ta dauda ba a wanke ta ba ka zufa ba ka dauda wanka an kan kayi aljanna sai in kaga dama ne saboda jin daɗi ka shiga cikin ruwa kai ta wasa kana jin daɗi da abin da aka baka zaka mori abin ka zaka ci ka sha ba ba wanda zai yin kwantai ba abin da zai maka yawa rana ba ta faduwa dukkan nan an tsaida maka ita haske ne kullum ba ka tsufa ba ka rashin lafiya kana nan yadda kake haka zaka tsayawa har babu har abada haka za a tsayawa to saboda abinda mutum zai samu a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya adana mai shi fa yajiduhu sai mutum ya samu abin ahwaja mafi bukatan makana ilaihi abin da ya kasance zuwa gare shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar da shi dan kawunan ku za ku same shi a wurin Allah duk abin da kuka bada dan Allah saboda amfanin kanku dan ya amfane ku gobe alkiyama Allah ya ce za ku tarda shi wurin Allah wa khairan za ku same shi ne mafi alheri daga komi wa a'zama ajra kuma yafi komi girman lada wal ibn kuzaima ibn kuzaima yayi riwaya yace fa idza laqiya Allah azza wa jalla idan bawa ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala fariha bi sawmihi Allah yace to lalle mutum zai yi farin ciki da azumin shi zaka yi farin ciki hakowa ke akwai ta masu azumi ce la yadkhulu minhu illa as-sa'imun ba wanda zai shiga ta wannan kowa sai masu azumi kowa ce babba azan koyon aljanna guda nawa ne guda takwas na manya ne kowace kofa babba ce ko kuma kowace kofa da sunan masu aiki kowane kowane dan aljanna akwai kowarsa za a shiga amma akwai mutanen da za su shiga sai sun zaba su shiga su hito su shiga su hito su shiga su hito bitangi su shiga sai sun shigo sai sun shiga kohin gaba daya da karshe su zaɓi wanda suke so su shiga akwai wanda kullum za su shiga nan akwai wanda kuma ta kowa guda za a shiga wanda aikin shi ba ya da yawa wanda kuma ya fada da aikin shi shine ziyarar mara lafiya kullum shine rakiyar mamata kullum sun shahi shi ba su shahi shi ba shine sadaka kullum shine karatun qur'ani kullum shine gyara ma iyalin shi kullum shine gyara ma makwabtan shi kullum kullum dai cikin aikin alkhairi yake to shi za a ba shi dama ya shiga ta inda yake so wani kuma su shiga ta suna guda kawai ranar nan inda ka samu haka ce ka shiga wata kowa guda ce ya shi ke bin musnadi ya tabbata cikin musnad ana tabbata da har daga ukuba dan amir radiyallahu anhu qala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa min amali yawmin babu wani aikin wata rana illa yukhtamu alayhi fa dai sai an cika gan shi wallahu ta'ala alam bari mu tsaya haka nan wannan muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka samu gyara Allah ka yafe mana ka biya mana bukatun mu gaba daya na'am ya tambaye nawa gare su ba rage awa mana rage ka ba mana na'am
ya ce malam wai addu'o'in da ake na na mai azumi ana yin su ne kafin a sharuwan koko sai bayan an sharuwa ya ce wa addu'o'in da ake yi na mai azumi ana yin su ne kafin a sharuwa koko sai an sharuwa ba ka ce Allahumma laka sautu ba ko ka ce kishirwa ta tafi ba ka sharuwa ba a gani ka ce Allah kai na ma'azumi muna ganewa to kenan haka nan sai an sha ruwa ki na'am
yace malam a cikin sallah ne mutum da kuskure sai ya shafa alawar shi ko ya sallah
a cikin sallah da kuskure mutum ya shafa alawar shi ko ya sallah shi ta yi mana domin amma ya danganta in hannun shi yasa cikin wando faruwar shi ta kare amma da ya kana sallah ka sa hannu wani saboda tun da saman wandonka ne aga shi kenan ba cikin wannan ba sama wando ka taba ba ya komi insha Allah na'am yace malam menene hukuncin mutumin da ya san da abu haramun ne kuma yake aikatawa
sai mai hukunci menene hukuncin mutumin da ya sa abu haramun ne yake aikatawa me zunubi ne ai da ma da mai aikata haramun yana aikata ya san haramun ne kai suke mai shan giya ka ce mai lada ake nema zai ce ma eh ai ya san zunubi yake ko haka mashayi haka barawo haka dan bashi duk wanda kai kai kansa ba Allah ka ce mai ana na ana aikin ladai me zai ce ma duk mai saba Allah ya san da ba daidai yake ba abinda da yake so a tuba Allah ya yafe mana na'am wannan ce yace Allah ya jarabe shi da matsala ta sarakuwa yace a kullum in bai bata kuɗi masu yawa ba sai ta ta sai ta kama sai ta tara mu ɗiyar ta ta hankali ta ta ta ta wulakanci har ma ka- ko kira ko kiran ta an kai ma bata bata doka da duk da abu- da abubuwa wulakanci dai gashi nan kala kala
sai ce yana da sarakuwa Allah ya jarrabe ya da sarakuwa uwan masu shi in ba kuɗi ya bata ba ba a zaman lahiya da ita da shi in ba ta kuɗi ba ko kiran ya ta- ya- ya- kiran ta yi ta waya ba ta ɗauka ya ta faɗa kai hakuri tun da kana son ya ta kai ta ya ta ba ta kuɗi da yawa kai ta hakuri wata rana komi ba ya da wuri na'am yace malam wace addu'a ce mutum zai yi dan aljini ya dame shi game da yana yawan takura masa wajen karatun alkur'ani
wata da mutum zai aljani ya kai kasa aljani ya dame ka wata da mutum zai yi idan aljani ya dame shi yana shi ibada yana shi karatun qur'ani har mutum bai san bai sa aljani ba tana yiwa dai wani abu wasu abubuwa ne suwasi ne ko sai kai kai ta isti'aza sai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga sharri na'am yace malam yana ganin idan mutum wasu in sun rasa sallah ta asuba sai ga sai sun yi raka'a biyu sannan su yi sallah asuba
kike eh shikenan yace yana ganin wasu mutane idan sun rasa sallan jami'i na asuba sai sun yi raka'a biyu sannan su yi sallah asuba yana wannan raka'a suna yin ta ne ta raka'a dal fajr ce suna gabatar da ita raka'a dal fajr tana gabatar sallah asuba ba su samu suka yi ta ba su yi sallah asuba ba shi yasa suke farawa da ita sa'annan su yi sallah asuba na'am
yace malam wai a wani lokaci ne ake cewa mutum shak yace kowane mut- kowane malami ne ake ce ma eh, shak ko ko ko she- shak ko shehu da yake kowane lokaci ne sai ko ko sai in yaya tafsiri ko da sauransu shi yana so ya san wayar shi ake ce ma mutum shek sa'ad da ya girma ga girma sai a ce ma shek shek ma'ana ya tsoho shine ma'anar shek tsoho ke ana mun karanta wa abuna shekhun inna lana aban shekhan ko inna lahu aban shekhan kabira yana da uba tsoho tsoho shi yake cima mai sheikh amma dai kalmar daga baya malam ana amfani da ita ne wurin babban malami sai babban malami sai malamin da ya gawurta amma da yake abubuwan sun zama wasu iri kowa ma sai a faɗa ko wurin larabawa da wuri akuya ma sai a ce mata ya sheik akuya makoya kaza akwai ka ko tinkiyar ka ko kai musa ma sai ya shek balar mun saudiya musa ma sai ce mata ya shek amma in yayi yayi ta kiya ya shek malama ita ma ta zan malama ta cika mai ciki yana kiranta da malama to babu wata ka'ida duk dai malami shi ake ce ma shek kamar da ake cewa malam to haka kuma ake cewa shek sunaye ne na wanda Allah ya ba ilimi mai yawa. No. Da can ba kowa ke gaya ma ba amma yanzu abu saboda ya yi rauni kowa ma gaya mashi ake. Kowa malami ne, kowa shekh ne. Ka kalma ustad, kalma ce babba. Ba mutanen da ba kowa ke gaya mai ita ba. Sai babban malamin da duk duniya ta san da shi. Ta ce mai ustad. Yanzu da ya lalace ko mutum ka gani da gemu ya ustad. an ga mutum da ɗan alama ta ya sa ya dogon rigar shi da yin ustaz wa haka nan bane kalma ce babba amma dai an yi rauni wurin gaya ma mutane su na'am ya ce malam ya hukuncin mutanen da ya ɗauki azumi sai kuma yana ta kwana har sai da an sha ruwa bai bai tashi ba azumin shi yayi an zama karanta ba cewa naumu ibada hukuncin mai azumin da tunda aka sha tunda yayi sallah asuba yake ta kwana bai tashi ba sai sai da aka sha ruwa azumin shi yayi ya saba ma Allah saboda bai yi azhar ba bai lasa amma azumi yayi idan yayi saban Allah saboda bai yi azhar cikin lokaci ba kuma na san an yi an yi tashi yake tashi sai da kyau na'am
ya ce malam ya halatta wa mutum ya ji tausayin kafiri idan matsala ta same shi
wace ko ya halitta mutum ya tausaya ma kafiri wanda ba musulmi ba in matsala ta same shi ana tausayawa game da rayuwar duniya jarrabawa da sauransu ko aka mai sata ko aka mai gobara ba murna za ka yi ba to dan na abu ne kaddara Allah ce ta same shi haka za ka tausaya mashi matsayin shi na dan adam za ka mai jaje na'am ce malam ya ce yana son tabbashiyarsa sai dai bai da kuɗin aurenta ya ce wai yana iya gaya mata
yana son tabbashe shi abin kewa sai shi ya kaunan baban shi ko magajin ko magajiyar baban shi ko kuma shi ke dan mace ita ke ita ke ɗayan namiji mana abin kewa sai shi dai yana son ta yace ko ba ya da hali amma kuma na auren ta
ya ce malam ya ce malam ya ce mutum ne jiya ya gan shi a jiya yana shan giya kuma a da asuba da ya zo kuma sai ya same shi ana shi ne ma ke ba da sallah amma ya ce bai gano ba sai bayan an sallame sai ga ai shi ne ya ce ya ne sallar tashi
Wace mutum ya gani yana shan giya kuma daga baya da yanzu sallah asuba sai ya mishi shi ya ba su sallah amma bai gane shi ne ba sai daga baya ba da aka sallah ya aka yi yanzu da sallar shi ne Allah baka ba a samu matsala wurin sallah ba ta yi ba baka gane mashayi ba ne saboda sallah an yi ta daidai ba shi kenan ba sallah ta yi to wanda za a yi sallah ta yi to ya halitta ya yi limanci sai dai limami an hisa ya zamanto mai da'a ba shakki ta kadari ba amma dai sallah ta yi tunda baka gano mashayi ba ne sai da aka ƙare sallah kaga ashi tunan nan ne wanda na gani ya falba yana ta abin nan sallah ta yi na'am
ya ce wai malam ko akwai wani littafin da ake cewa tambihil gafiluna shin ko sahihi ne ko yana da asali
mai sauki. Yana tambaya ko akwai wani littafi da ake ce ma tambihul ghafili. Tambihul ghafili na an amalin jahili. Sunan littafin ne. Littafi ne na babban malami wanda ake ce ma As-Samra Kandiyu. Wanda shekara arba'in da ta wuce sunan littafin Sarma Kanda. sunan littafin nan garin ko Najeriya ko Mali ko ina dai inda kaje sanannen littafi ya sunan sarmakande mu dai nan da Hausa sarmakande ake ce mai ba tambayar gafili ne ba sunan shi kenan mai shi sarmakande ne dan kasar Rasha littafi ne da ya rubuta akan wato fadakar da jahilai waɗanda suka rankana littafi ne da yake magana akan abubuwa da yawa addini da rayuwa littafin ya kai shekara dubu ɗaya yanzu da rubutawa ƙarai duk tsohon malamin maraɗi gaba ɗaya da duk almajirai na da kowa sai ka gan shi da wannan littafin daga baya aka yi ta abubuwa aka ce ba ingantacce ba ne kuma gaskiya ba haka nan ba ne kamar sauran littattafai ne akwai ingantattu akwai kamar inganci ciki kamar yadda sauran littattafai suke haka yi littafi ne da aka yi na wa'azi da da shake wa'azi nan garin in an tashi faɗakar da mutane ba mutane tsoro sai a buɗa musu shi yana nan kawai kan kaje kasuwa za ka same shi kana yi samun ya jikka biyu da rabi zuwa jikka uku ba karami ba ne babba ne watakila ma an yayi wahala kai jikka biyar littafi ne mai abin nan mai shi har tafsiri yana da bahrul ulum sunan tafsiri shi yana littattafai da dama dan mazhaban hanafiya ne bara ƙara maka bayani ba ba ba maliki bane mazhaban abu hanifa yake bi masani ne malami ne sosai idan littafin da ya rubuta ya yi ta kawo hadisai masu rauni wannan ko ba matsala bane har ma waɗanda masu rauni ma masu rauni sun yi su ne ya kawo kuma ya kawo ingantattu kuma gaskiya littafi ne mai mahimmanci wallahi da an ci gaba da koya ma mutane faɗakar da mutane da shi wallahi lokacin mutane su ake musu wa'azi nan garin da shi da duk ƙasa Hausa yana cikin littattafan da ake wa'azi da su mutane suna jin tsoron Allah ta na tsoron azaban Allah ana yi mutane zaka suna kuka lokacin ko ko ba a samu madadin shi ba tunda aka ce shi ba ingantaccen bane ba a kawo maimakon shi ba an kyala mutane yake nan labari aka yana koya in an zo sai a ce wannan mai rauni ne ba sai a wuce ba Allah ya samu dace
ya ce mara ko wani ayawa ta halattar da maulidi wa ko wannan aya ta halatta maulidi bifadil zai kul bi fadlillahi wa rahmati masu maulidi suna kafa dalili da ita akan cewa tunda Allah ya ce ai furna ai farin ciki to shi yasa suke maulidi Allah ta'ala alam sani na wurin Allah na'am
wannan yana tambaya cewa safu na da zage cikin masallaci wannan isawar shi masa san farko ne
aina Wa- in mun yi sallah nan su sa- sahu na ya san gaba warko ne ta ce sallar da ake nan waje cikin masallaci ma akwai sahu na gaba ana yi ce mai san warko haka da ne san warko ne wala bala a kira sallah mu ci gaba bismillah
wai ya tabbata idan aka yi ma yarinya aure zunubanta an karkare mata su
ya tabbata mi idan aka ma yarinya aure eh zunubanta ta yi bayan an karkare mata su
wai ko ya tabbata idan mace ta yi aure zanubanta dai gaba da an gafarta mata babu wani dalili ingantacce da ya nuna amma dai aure ibada ce mai girma da'a ne ga Allah da'a ne ga manzan Allah na'am Yin.
wannan ya ce wai da kwai bambancin lada da ɗan mai aure da mara aure su kai sallah cikin sahu
akwai hadisai da suka nuna bambanci tsakanin ladan mai aure da wanda ba ya da aure a cikin sallah amma dai ba ingantattu ba ne sai ne.
wannan ya- ya ce mutum ne na- yana azumi kuma yana aiki ma- mai ban da wa- mai ba da wahala ko ya halitta shi aji azumin sai bayan sallah ya ka
mutum na aiki mai wahala yana azumi ko ya halitta ya aje azumin saboda aikin wahalar daga baya rama yaushe ne za a rama daga baya bara aiki za a yi aiki nan ba ranar bara aiki kana ka haƙuri za kai ka ci gaba da aikinka kana wahala kana aikinka na'am wannan sanarwa ce ya ce tumaki biyu ne aka sato aka kawo daidai wurin shagon shi ya ce wanda ya san nashi sun ɓace ya je ya ba da cikakken shaida
ya ce tumaki ya gani bakin shagon shi ga alama na sata ne an sato su aka bare bakin aka bar su bakin shagon shi guda biyu ko wanda ya san tumakin shi sun bace ya yana ne shagon
bai ba da ya shaida san shagon wanda ya san tumakin shi sun bace sai ta zarganiya ta bin shaguna Wuce nan ba. Na'am.
wannan tsawon gabar addu'a ce yake yace yana yin shina yin zunubai yana yana tuba kuma sai ya koma suna neman addu'a a taimaka mashi da ya ce yana bara addu'a yana aikata zurfai kuma yana tada ya tuba kuma ya tada tuba ya koma haka ne Allah ya shirya mu gaba daya an sauran masu Allah ya biya mana bukatu kai mana hawayen mu tausaya mana Allah kai mun ba ta maka Allah ka samu kari da duniya mun na fara mai yana alkhairi da alkhairi da muke iya kuma Allah Tala ka ba mu aiki da kasuwanci mai albarka. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Sadan ko suna gida ko suna likita suna jiya. Allah ka ba su lafiya. Allah ka ba su lafiya. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma da gafara. Allah ka sa sun huta. Allah ka da mu da su gida aljanna. Da mana gafarar zunubban mu gaba da ya Allah. Allah ka shirya mana ƴaƴan mu ya Allah. Mazan su da matan su ya Allah. Allah ka shirya da su ya Allah. Allah ka kore musu shedanin mutane da aljanna ya Allah. Allah ka tabbatar da su akan nagarta ya Allah. Ka tabbatar da su akan kirki ya Allah. Ka halaye masu kyawu ya Allah. Allah ka raba su da mugayen halaye ya Allah. Matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka shirya su ya Allah. Allah ka raba su da lalacewa ya Allah. Ka ba su aiki ya Allah. Allah ka ba su ilimi mai amfani ya Allah. Wanda zai amfane mai amfani kasan mu ya Allah. Ya amfani addinin mu ya Allah. Allah ka yi mana gafarar zunuban mu ya Allah. Allah ka kara ma musulunci da musulmi daukaka. Allah ka kara ma kafirci da kafirai kaskanci ya Allah. Allah ka shirya da mu hanya ta kwarai ya Allah. Allah ka kara tabbatar da mu akan hanya ta kwarai ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah. Allah ka amsa mana roƙon mu ya Allah. Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah. Waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka biya musu bukatun su ya Allah. Allah ka shahi musu hawayen su ya Allah. Wanda suke tsoron ka Allah ka ba su ya Allah. Abinda suke tsoro Allah ka amintar da su da gari shi Allah. Allah ka kare mana jami'an tsaron mu ya Allah. Duk inda suke ya Allah. Allah ka kare mana lafiyar su ya Allah. Daga hararen yan ta'adda da yan bindiga ya Allah. Shugabannin mu Allah ka kara gyara mana su ya Allah. Ka kara musu tausayin mu ya Allah. Da yin adalci gare mu ya Allah. Da yin ayyuka domin mu amfana da su ya Allah. Allah ka kara mu addinin su karfi ya Allah. Allah ka kara tabbatar da su akan addinin musulunci ya Allah. Allah ka ba su ikon zartar da dokokinka ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah. Allah ka amsa mana ya Allah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين